إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau hudu ga watan jimada al'ula shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da 26 ga watan goma shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 174 174 a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shekul da'awatul islamiyya muhammadu ibn abdul wahab rahimahullah ta'ala da muke gabata wannan masallaci na ihya sunna da yake wannan gari na kano nigeria in yan uwa za su iya tunawa a irin littafi na muna shafi ne na 267 fasali da yake magana akan ilajul musibati idan Allah ya jarrabi mutum da masifa da jarrabawa ya ya kamata ya magance ta shine abin da muke karantawa malam ya kawo mana ayar da Allah yake bada cikin surar al-baqara aya ta 155 zuwa 157 alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun da farko yace wa bashir sabirin kai albishir ga masu haƙuri to ana buƙatar mutum ya zama mai haƙuri da kai zuciya nesa kada ya rinka bayyana raki bayyana raki idan ciwo ya same shi ko kuma wani abin damuwa ya same shi ko wata masifa to mun yi bayani a can cikin abubuwan da yake magancewa ya ce wa minhu an ya alama anna fawata ma dhammana Allahu ala sabri wal istirja'i a'zam minha wa minhu an ya alama anna al jaza'a yushammitu aduwahu wa yasu'u sadiqahu wa yaghdibu rabbahu wa minhu an ya alama anna ma yu'aqibu الصبر والاحتساب من اللذة أضعاف ما يحصل له من نفع الفائت لو بقي له ومنه أن يروح قلبه بروح بروح رجاء بروح رجاء الخلف من الله فإنه من كل شيء إود إلا الله فإنه من كل شيء إود إلا الله ومنه أن يعلم أن حظه منها ما تحدثه وتله فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط السخط um, abinda malami yake nufi na okay can wa minhu itfa'uha bi bardi ta'assiku to daga cikin abubuwa da suke magance masifa at-ta'assi bi ahli al-masa'ibi falyanzur an yaminihi wa an yasarihi فهل يرى إلا محنة أو حسرة وأن سرور الدنيا أحلام نوم وإن أضحك وإن أضحكت قليلا أبكت كثيرا ومنه العلم أن الجزع لا يرد لا يرد لا يرد بل يضاعف كو يضاعف أنا كشي وتر مسيفة da koyi da ahlul masa'ibi waɗanda Allah ya jarabe su suka shiga masifa suka gabace ka suka yi haƙuri to kai ma sai ka duba abin da ya same su kai ma kai haƙuri ka duba damanka ka duba hagun ɗinka duk inda ka duba a duniya za ga akwai jarrabawa in ka duba na damanka Allah ya jarabe shi na hagun ɗinka Allah ya jarabe shi mihna aw hasra jarrabawa ko kuma wato hasra wani abin da zai samu mutum na ainihin wato damuwa ya hasarata alama farratu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin halin shiga uku daman ita duniya a wato kaman mafarki ne a cikin bacci kawai jin daɗin duniya kaman mafarki ne ahlamud duniya ko sururud duniya ahlamu nau jin daɗin duniya mafarki ne na bacci kawai idan duniya ta sa kai dariya to kuma gobe za ta sa kai kuka da yawa in kai dariya kaɗan yau ka yaye bakinka ka yi dariya to ku gobe in Allah ya sa da za ka zuba kuka ne in dai a cikin wannan duniyan ne um, nuna raki idan mutum masifa ta same shi ba rakin da zai nuna baya koran masifar sai dai ninka maka ita ga asara ga raki duk maganganun da zaka faɗa ko damuwar da zaka nuna ko rakin da zaka nuna a'a ba abin da zai ƙara maka na sauƙin ciwo ko bala'i sai dai ninka maka baƙin ciki kan baƙin ciki don haka ya ce abinda Allah tabaraka wata'ala ya tanadan maka akan haƙuri da komawa zuwa ga Allah a azamu min ha shi ya fi rakin da za ka yi an yi alama an na fawata ma zammar Allahu ala sabri wa listir jayi a azamu min ha abinda Allah ya yi maka alkawari ya tanadan maka ma damina Allahu abinda Allah ya yi maka daman abinda Allah ya baka garanti idan kai haƙuri zai baka haka idan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda Allah ya alƙawari zai baka wallahi ya fi wannan rakin da zaka ainihin wato yi kuma shi ɗabi'ar raki ma in kana yi ka buɗe abokin gaba ƙofa ne ya ga wata masifa ta same ka da sauransu ga fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala ka yi abin da Allah baya so kuma abokin gabanka ya maka dariya sannan kuma abokinka na ƙwarai ya shiga baƙin ciki saboda rakin da ka nuna kaga da baka nuna rakin ba da an yi mantenin asarar kawai kai kake jin zafin asarar baka jefa abokinka cikin baƙin ciki da damuwa ba shine annal jaza'a yushammitu aduwahu wa yasu wa yasu'u sadiqahu yughdibu rabbahu shi dai abokin gabanka dai maka dariya ta yaya ya gane ai dama yana neman bala'i ya same ka to ka nuna raki don haka zai maka dariya ya nuna yana jin daɗin bala'in da ya same ka saboda ka bayyana wanda za a yi mai mutuwa ya zo yana ta dukan fuska wanda za a zo ana masifa ta same shi ya zo yana raki yana ta nuna ana gani abokin gaban ka zuwa zai gefe je kaga mutumin yau ai ya gamu da bala'i ta dariya to da baka yi ba da bai zo yana maka dariyar ba sannan kuma abokinka da yake tare da kai masoyi shi kuma ka sa masa damuwa to me ribar ka ka jefa dan uwanka a cikin damuwa kawai ka ce ai maka addu'a ka boye to wannan da hanyoyi ne na kashe wutar ha kashe wutar masifa idan ta samu mutum kada mutum ya rinka yayata wani bala'i da ya same shi kawai kamar bai same ka ba mashin aka sace eh wallahi an sace ha aka Allah ya kaddara a ya wuce ai ya wuce abokin gaban ka bai maji ba ballanta ya yana murna ka ai ai kaga an dauke mai mashin to amma ka ji duk inda ka je ka zauna kana ta surutu kana ta nuna kamar Allah bai maka daidai ba kaga wannan ba daidai bane kuskure ne kuna ganewa kuwa tayi sannan yana da kyau um wa minhu ya'lamu anna ma yu'aqibu as-sabr wal ihtisaba abinda zai biyo bayan hakuri da neman lada na ɗanɗano ai ad'af ne ma yahsulu lahum min naf'il fa'iti law baqiya lahu ai ninki ne zaka samu na wato amfanin abin da ya kubuce ma din da ma abin yana nan abin da ake nufi shine kai wanda Allah ya dora wa masifa da bala'i ka gane cewa haƙuri da neman lada ka haƙura ka nemi lada a wajen Allah wannan bargon wannan romo wannan jin daɗi da Allah ya tanadan maka na haƙuri da neman lada wanda zai baka daga baya ninkin abin da za ka samu ne da wannan abin ma yana nan gobara ce aka yi maka misali Allah kiyaye da ka yi haƙuri akan gobaran nan ka yi haƙuri ka nemi lada a wajen Allah. To, daɗin da za ka samu na haƙurin da kai da neman ladan da kai a wajen Allah, to sai ka ƙwammace ma gwanda da masifar ta same ka ya fi maka alheri. Shi ne ake cewa gobarar titi. Allah ya ɗauro maka masifa, abin da za ka samu bayan masifan ya ninka. wannan abin da ka rasa din to shine Allah yawan mutane tanadi idan ya jarrabe su da abin da ya jarrabe su ana san ana gane ko sannan ya kamata ka ba wa zuciyarka hutu bi ruhi raja'il khalaf min Allah da jin cewa ya ke zuciya ta ke kwantar da hankali akwai al-khalaf min Allah akwai maiwa Allah zai maye maka duk abin da ya kubuce ma duk abin da ka rasa duk masifar da ta same ka to Allah zai maye maka da abin da yafi wannan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha haka ummu salama ta faɗa lokacin da mijinta ya mutu tace waye ya fi abu salama kai na rasa miji sai aka ce ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha tace fa qultuha sai na faɗi wannan addu'ar tace ina zaune kurin sai Allah ya sa annabi Muhammad ya aiko yace a gaya mun yana so na zai aure ni tace daga nan ta gane cewa lallai in masifa ta samu mutum ya yi haƙuri ya miƙa wa Allah, to Allah yana ninka masa. Amma wannan masu ƙarfin imani suke gane wannan ɗanɗano. Ko meye kuwa? Ai, Allah ne baka shi, kuma zai maye ma. Sau nawa ne za ga mutum shagonsa ya yi gobara an ji an mai jaji an yi kaza an yi kaza. amma insha Allah malam za ga bayan in shekarun ka zo shagon nan baka taba tsammani ya gobara ba an ninninka mai walwalar da ya samu yanzu ta fita da yana jarin naira miliyan biyar yanzu a shago akwai jarin naira miliyan arba'in da biyar hamsin ma wa akhlif li khairan min hadin kenan wa min wa ni'lam anna azzahu minna ma tudhihu lahu ka sani rabanka fa rabanka shine abinda musibar ta yi maka bala'in da ya same ka shine raban naka kai a wajen ka kai asara ya kubuce ma to amma a wajen Allah wannan shine rabon saboda me abinda ka rasan shine za a ninko a dawo maka da shi ko a duniya ko a lahira faman radiya falahu ridha wa man sakhita walahu sukht wanda duk ya yadda yana da yadda a wajen Allah wanda ya fushi kuma to yana tare da fushi a wajen Allah ومنه أن يعلم أن آخر الجزاء إلى الصبر الاضطراري وهو غير محمود ولا مصاب عليه yana da kyau mutum ya sani cewa a idan mutum ya nuna raki daga ƙarshe dai an yayi haƙurin dole ko asabar littirari duk wanda bai yi haƙuri akan abu ba ya nuna rakinsa a ƙarshe dai sai ya gamu da asabar littirari haƙurin dole to shi gairu mahmud ba abin so bane hakurin dole kai hakuri innama sabru inda sadamatil ula dukan farko kai hakuri ba wai hakurin dole to in ma baka hakurin ba ya zaka yi ka gama koke koke ka gama faɗin maganganu an maka mutuwa mai gidanka ya mutu ko wata mata ka ta rasu ko na abokin ka ya rasu ka yayya ga riga ka je ka yi aski ka yi efe efe an yi ta maka haƙuri ka ƙi haƙura ka yi ta fitina ka yi daga ƙarshe dai za ka shekara kana yi ne to shi ne asabar al'ittirari to shi gair mahmud kuma wala masaba alai ba lada duk wanda ya yi haƙurin dole to bai da lada mai haƙurin dole yau da gobe ta sa dole ma yi shiru wani yaro ubansa ya mutu ya damu mutane da kuka ba fa shi kadai mane dan uban ya ta ihu ya hana mutane zaman taziya ya hana mutane sallar gawa ihu yake bala'i yake aka ba shi hakuri yaron nan yake hakura har aka je motar makabarta yaron nan ihu yake na ta kuka kamar ihu kamar karamin yaro ihu sosai shi ya rasa uba kamar shi kadai ne babansa ya fara mutuwa a duniya sai wani tsoho mai hikima ya ce to kun ga bari ku ga yaron nan mai kukan nan aka ce ku kamo shi ce zo a kwantar da kai abin ne ku tare da shi habba wala ai sai ya falla da gudu ai daga nan yayi shiru kai tsohon nan ya sha addu'a kace kaga tsofaffi ba aya ba hadisi yayi shiru cewa sai ka zo an binne ka da shi a kabarin nan ba kana damuwa babanka ya mutu ba zo a saka tare da shi aka jawo shi yana ki ana ɗebo shi yana ki ya tabbatar za su afka shi su sa mai tukwane da da ganye as-sabr al-ittirari ghair mahmud kuma wala musaba alai walada ومنه أن يعلم أن من أنفع الأدوية موافقة ربه فيما أحبه ورضيه له yana da kyau kai ka gane cewa mafi amfanin magani shine ka dace da ubangijinka a cikin abin da Allah yake so ka dace da Allah ka yi abin da babu maganin da ya fi kyau da amfani irin maganin da ka dace da ubangiji ka yi abin da Allah yake so shine ka yi haƙuri wa radiyahu lahu kuma kuma abin da Allah ya yaddar maka yanzu abin da Allah ya yaddar maka shine babanka ya mutu kuma ya sa sai ya mutu sai kai hakuri sai kuma kai hakuri wa anna khasiyatul mahabbati wa sirruha muwafaqatul mahbub kuma sirrin soyayya ke keɓanta ta soyayya ta gaske shine ka dace da abin da masoyinka yake so shi ma kana yi ba kana son Allah ba to kai abin da Allah yake so shine kawai wa minhu an yuwazina baina yuwazina baina a'zam al-ladzai ladzataini wat-tamattu'aini wa adwamihima ladza tamattu'uhu bima usiba bihi wa ladzati tamattu'ihi bi thawabillah ya auna ya gani yuwazina ya sashi a mizani da sikeli mafi girman jin daɗi guda biyu ɗanɗano guda biyu da tamattu aini da jin daɗi guda biyu da mafi dawwamansu shi ne lazzatu tamattu'ihi bima usiba bihi shi ne ɗanɗanon jin daɗin abin da Allah ya jarabe shi da shi menene wannan in Allah ya jarrabe ka da fitina a nan duniya raɗaɗi ne amma abin da zai biyo baya zaƙi ne da ɗanɗano abu na biyu wa lazzatu tamattu'ihi bi thawabillah da ɗanɗanon more wanda za ka yi da ladan da Allah ya baka ga an mayar maka abin da ka rasa sannan ga tarin lada ka gane duk wanda fa Allah ya jarabe shi da wani abu fa yana fa da lada Allah kaɗai ya barwa kan sanin yawan ladan wa minhu al-ilmu bi anna al-mubtala ahkamul wa anna al-mubtali ahkamul hakimin wa arhamur rahimin wa annahu lam yabtalihi li yuhlikahu bal liyamtahina imanahu وليستمع تضرعه وليراه طريحا ببابه الله أكبر ابن القيم yace ka sani cewa almubtali almubtala kai da aka jaraba almubtali mai yin aikin jaraba shine Allah ka gane almubtali din nan fa shine ahkamul hakimin Allah kenan wanda yafi kowa iya hukunci wanda ya fi kowa iya hukunci ne maka hukuncin aka sace mashin ɗinka wanda ya fi kowa hukunci ne ya sa Allah ya jarabe ka da ɗanka yana ta fama da ciwo wanda ya fi kowa iya hukunci ne ka fita ka je ka yi haɗari a mota ya hukunta maka kuma wanda ya fi kowa tausayi ne ya ƙaddara maka kai haɗari ka kakkare aka kai ka asibiti arhamur rahimi ne ya ƙaddara maka san da wannan in dai arhamur rahimi ne ya maka to zai cuce ka ne wa annahu lam yabtali li yuhlika bai jarrabe ka dan ya halakar da kai ba ba inda Allah zai jarrabe mutum dan ya halakar da shi bal li yamtahina imanahu Allah ya jarrabe ka ne dan ya gwada imaninka wal yastami'a tadarruahu kuma dan ya ji kankan da kanka da aka jarrabe ka ka kankan da kai kai ta kiran Allah ka nuna gajiyawarka ka koma ga Allah kuma dan Allah ya ganka a jefe Allah ya ganka a wulle a jefe a bakin kofarsa kana ta nema shine hikimar jarraba Ibn al-Qayyim yace wa minhu an ya'lama anna al-masa'iba sababun liman adwa'il muhlika lallai su masifu fa duk inda aka samu masifa to sababi ne na kare ka daga wata halaka menene kalkibir wal ujub wal qaswa halakar girman kai da jiji da kai da ke kasar zuciya Allah yakan jarrabe ka ya ya dora ka cikin wata masifa dan a karya maka girman kan da kake ji a ganka a gajiye kana cewa taimaka mana da addu'a wallahi muna cikin wani yanayi amma da an barka lafiya kalau da ka nuna kafi kowa ai da ka nuna yau mu ni ni mu mu ni ni haka za ka yi ta yi to amma da Allah ya jarabe ka ka ce ga maza a kar ga maza da sanda duk in kun haɗu ya ce ai bada addu'a ai bada addu'a ina girman kai ina jiji da kai babu me kekasasshiyar zuciya idan Allah ya jarabe shi da wata masifa wallahi ka gan shi ka tausaya masa kuma shi da kansa zai nuna shi bai isa ba da mugu ne da zalimi ne da kaza ne kaza ne sai Allah ya jarabe shi ya fada wata fitina in ka zo duba shi sai ka ga yayi kar to daga cikin hikimar masifa da Allah ke dora wa bayi shine ya rage karfin mai karfi mai girman kai da kasawa da kekashewa a nuna ba kowa bane ba a taimake shi ba an taimake shi Fir'auna me bai ba ba abin da fir'auna bai ba ya wulakanta mutane ya zagi annabi Musa ya gaya mai bakar magana fir'auna fa shine ya kori annabi Musa daga Misra wani ya zo ya samu annabi Musa ya ce kai innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasirin fa kharaja minha khaiban yataraqqab kai manya-manyan garin nan fa su fir'auna da shi na mutanensa wallahi suna kulla maka makirci in an ce ya atamiruna a yi mitin a kulla wani bala'i da za a zo a ritsa ka a same ka li yaqtulu ka so ka kashe ka fir'auna yace duk yanda za ku ku nemo mana Musa mu yi mana ai maganin sa na manyan manyan gari li yaqtu dan a kashe ka fa khuruj ka fita gabar garin Misra ina maka nasiha ni na tafi sai an jima abba annabi Musa ya fita yana cikin tsoro tsoro fir'aunan da yake da karfin da zai kori annaban Allah aikake daga Allah shine ya tafi madayana tsabar bala'in tafiya da tafiyar kafa sai da kafar annabi Musa takalmin ya tsitsinke ya fadi ya kare yi ta taka kafa kafar ta faffashe da ya isa garin madayanan shine waje da min dunihi mumra'atayn tazudani qala ma khatbukuma قالت لا نسقي حتى يسدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا لما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ما لك أنه تفيا من نيسا تكأن مصر دمدينا ya isa ko takalmi babu yana cikin yunwa yana cikin kishirwa ya ga ‘yan mata guda biyu ka duba annabi da aikin Allah ya ce waɗannan ‘yan mata ma khatbu kuma me kawo ku gindin rijiya ana maza suna ɗiban ruwa kun zo ɗiban ruwa ya ga mata ne masu kunya ba su shiga cikin maza ‘yan wat man kan duhu man kan dubeta ba ba su shiga suka abin nan kallabi tsakanin rauna ba a'a sai suka koma gefe yana kallon su sai da ‘yan ɗibar ruwa da shanu da raƙuma suka tafi sai ce mai kuke nema suka ce ai mun zo ne mu ɗebi ruwa amma mu ba za mu iya shiga cikin maza mu ɗebi ruwa ba hatta ya dura ri'a waɗannan makiyaya sai sun gangara sun tafi me ya kawo ku ko mata suka ce wa abuna shehun kabir babanmu wani tsoho ne a wata riwaya aka ce annabi shaibu ‘ya'yan annabi shaibu ne wata riwayar kuma aka ce wani bawan Allah ya misali ya ce ta kuje ku zauna ya ɗebi ruwan nan ya shayar da su ya shayar da su ya zuba musu ruwa ya ce ku ɗauka kuje shi ne koma gindin inuwa ya gaji ya zauna iya cikin yunwa ba abinci kuma annabi ne bai roƙi kowa ba قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يا أبنجي abin da ka so ka gare ni na alheri ni mabukaci ne masu tafsiri suka ce Allah ya ce cewa Allah ka bani abinci shine lima anzalta ilayya min khairin faqir ana zaune sai ga ɗaya daga cikin ƴan matan nan ta dawo tamshi ala istihya tana tafiya akan kunya qur'ani yace yarinya budurwa tana tafiya cikin kunya ba irin wancan yarinyar yan zamani mara kunya ba ala istihya yarinya mai kunya ake so budurwa mai kunya qalat inna abi yad'uka tace babanmu yana kiranka babana yana kiranka dan ya maka sakayya dangane da ruwan nan da ka shayar da mu ka zo mu ji ولما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين hadisi zuwa karshe min najawta min alqawmi zalimin mal shahid abin sai na kawo muku yana ba da labarin irin rashin kirkin da fir'auna ya masa ya gudo da shi da mutanensa yace to karka ji tsoro ka kubuta yau ka zo inda za a ma karamci zabi ɗaya a cikin yara ƴan matan nan za mu auren maka da ita to wannan fir'aunan da ya wannan abun ba yana da girman kai yana nuna isa ba ya ji labarin Musa ya gudu ya tafi Madayana. Da aka je aka dawo Musa ya ƙarfi ya sake dawowa Misra. Ai garin da awarsa ne yace sai na koma. Amma da ya gudu ya tafi, amma ya da komawa, aka yi ta bugawa, aka yi ta wa'azi kamar yadda Allah ya bada labari irin fafatawan da aka yi tsakanin Musa da Fir'auna. Da ƙarshe har sai ya bi Fir'auna a Musa ya fita da shi da ‘yan mutanensu shi ma fir'auna ya daɗa barazanar zai halakar da su annan musa ya kama hanya ya tattara ‘yan jama'arsa zai gudu ya bar misira suka shiga ta ruwa to nan ne za ka ga wato allah yakan jarrabi mutum mai ƙiƙasassiyar zuciya da girman kai da isa don mai don ya nuna bai isa ba fir'auna ya bi musa aka shiga teku da annabi Musa ya zo teku ya bude Allah ya bude masa ruwa ya wuce kamar kwalta sai fir'auna sai ya ce wa mutanensa dawo ya hade da fir'auna da dokinsa da mutanensa gaba daya sai ga fir'auna ya sha ruwa har ya ci tabo a ciki ne kafin ya mutu ya daga hannu yake cewa amantu ni fa nayi imani billadhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina nayi imani da abinda banu isra'ila suka yi imani shi yana tafi nan Musa da mutanansa yace ni ma fa ina cikin musulmi a'a me yasa ya ga bala'i ya ga jarabawa Allah ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin sai yanzu ka gama sabanka ka kasance cikin mabarnata Allah da kansa yace fir'auna mabarnaci ne yace to fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya zamu kubatar da kai da kai da gangan jikinka ma'ana ka mutu amma zamu bar gangan jikinka a wani tafsirin kenan dan na bayan ka su dauki izina da ibra yanzu wannan ba mutakabbiri bane ba jibbiri bane ba kasi bane me ke kashashiyar zuciya amma ka duba da ya ga bala'i mai sauka yi to duk wanda yake jin ya isa yana yi mutane shakiyanci da rashin kirki Allah bai jarrabe shi bane in ya gamu da bala'i wallahi ka tausaya mai da aka ka bi hankali yalla bai abinda kake wa mutane ka bi sannu wallahi kada mulki ya rude ka wannan kujerar da kake juyawa da ba a sauka ba da ba kawo ba da mulki baya karewa da kai baka zo ba da ka ta abin da kake ji yanzu wallahi gobe ba kai bane kuma abin da kake ganin waɗancan suna ciki kana musu dariya ko kana ka tsallake kai ma baka kubuta ba sai dai baka na nisan kwana to ka bi sannu malam yace wa minhu an ya'lamu anna mararata ad-dunya hiya bi'ainiha halawatul akhirah ka sani ɗacin duniya ɗacin duniya shine alewar lahira ɗaci ka ji ɗaci a duniya a lahira za a sha alawa za ka sha zaƙi duk wanda ya ji ba daɗi a duniya in dai musulmi ne mumini to kai mai albishir a lahira zai ji ɗanɗano mai daɗi wa bil'aks haka kuma ibn al-qayyim ya ce duk wanda ya saki jiki ya more wa duniya in bai bi Allah ba bil akasi a lahira kuma zai sha ɗaci الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر haka annabi ya faɗa fa in khafi alayka hada to in wannan bayani ya buya gare ka to fanzur qawl as-sadiq al-masduq duba zancen mai gaskiya abun gaskata Muhammad na Abdullah huffatil jannati bil makarihi wa huffatil nar bi shahwat hadisin bukhari da muslim an kewaye aljanna da ababen ki aljanna katangar aljanna gaba ɗaya an kewaye ta da abin da ba a ki qiyamul layl abin da ba a so qiyamul layl ba a so azumin nafila ba a so sallah a masallaci akan ba a so karatun qur'ani ba a so kaza kaza jihadi ba a so wai dan adam baya son wahala baya son abubuwa na ibada to shine katangar aljanna take kewaye yin azumi da zaman ishirwa cire kuɗi a bayar sadaka ba a so to shine a katangar aljanna a kewaye wa huffatin naru bi shahawat ita kuma wuta duk abun sha'awa a kewaye take a katanga da haka duk dan wuta yana sha'awa mun zai fada mun zai fada ya fada ya fada wa fi hadha al-maqami tafawata uqulul khalaiq tafawatat uqul al-uqulul khalaiq ibn qayyim ya ce a wannan maqami ne hankulan halittu suka wani yafi wani hankali tabbas wa zaharat haqa'iqur rijali kuma anan ne aka gane wato haqa'iqur rijal mazaje na hakika na gaskiya faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi ilajil karbi wal hammi wal hazani ibnu qayyim yace fasali da zai mana bayani maganin da manzon Allah ya bayar na bakin ciki da bacin rai da damuwa al karbu wal hammu wal hazan bakin ciki damuwa bacin rai bakin ciki damuwa bacin rai diddai abin da yake nunawa abin da dan adam ya same shi a zuciyarsa baya so to me magani Allah bai taba yin duniya a zauna ranka bai wace ba wanda yafi kaunarka wata ran sai ya bata ma rai wanda ka fi so wata ran sai ya maka abin da baka so haka kawai ba dabbar gidanka ma tana iya bata maka kai wannan rayuwar kama da ake ciki haka kurun mutum zai tashi bilal azimu malam sai ji kawai ransa a bace ka kama dukan yara ba su maka komai ba ka fara zagin matar gida ta kasa gane mai kamat mai ta maka haka kurin ka tashi ka garin a dimauce me yake faruwa rashin zikiri duk wanda baya yawan zikiri baya yawan ambaton Allah karatun Qur'ani salatin annabi istighfari tasbihi to wallahi tabbas zai rinka gamuwa da irin waɗannan abubuwan haka kullum zaka tashi ga waye gare ka ji mutum yana cewa ni fa yau kowa ma wajinsa nake ji dole shedan ya aure ka ba zikiri da kayi karatun Qur'anin ka wuridinka da kake cikin dare da kayi kiyamul laili wallahi ba za ka tashi da wannan abun ba da kayi zikirinka na bayan la'asar da kayi na bayan asubahi wallahi ba ka tashi da wannan ba a yau zikirin fa shine in masifar ma ta same ka in kai yake kwantar da wannan abun inda ka san maganin hawan jini yana saukar da jini wa aksar wa afdal wa ahsan zikiri yake saukar da duk bacin rai da damuwa to ga magungunan nan yau muna kemis din annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bismillah ku kawo leda mu zuba muku magani wa fi sahihaini an ibn abbas radiyallahu anhuma qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inda al-karbi idan annabi ya shiga bakin ciki ga abin da yake cewa ga ga maganin ga ga prescription din ga kwayoyin la ilaha illa allahul azimul halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم حديث البخاري ده مسلم wannan shine maganin bakin ciki duk wanda yake cikin depression ko yake cikin bakin ciki yana cikin kullata abu yana damunsa ya shiga bacin rai to ya karanta wannan addu'ar. La ilaha illallah al'azim al-halim, la ilaha illallah rabbul ashil azim, la ilaha illallah mai girma mai juriya, la ilaha illallah Ubangijin al'arshi mai girma, la ilaha illallah Ubangijin sammai, Ubangijin ƙasai, Ubangijin al'arshi mai karamci. وللترمذي عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ما غني نبيه Tirmidhi ya ce, Annabi ya koya mana wannan addu'ar, duk wanda ya shiga bakin ciki, ya rinka ya hayu ya ƙayyum, da rahamarka nake neman taimako, istigasa. Hadisin Tirmidhi, Albani ya ce Hassan ne. Magani na uku, walau wani abi hurairar ta kana Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam idan a hammahu amrun in wani abu ya dame shi. rafa'a tarafahu ila sama sai kalli sama shine rafa'a tarafahu ila sama ashe wani abu yana damu annabi shi ma wa qala subhanallahi alazim subhanallahi alazim subhanallahi alazim maganin damuwa kenan dan Allah nan bai fi maganin da za a baka a dawanau ba don Allah bi kulli ihtiramin wa taqdir with due respect kai ka hada na annabi da na bature bai fi allurar da za su baka baka kwana uku kana bacci sai ka gama baccin kana farkawa sai ka dawo 0% ka gwada wa idza shahada fi du'a'i qala idan yi dage da addu'a annabi in yi dage sai ka yana ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya rayayye ya tsayayye ya rayayye ya tsayayye mai tsayewa da tsayuwar kansa da tsaye da wasu tabaraka wa ta'ala hadisin Tirmidhi wa da'afahu al-Albani magani na hudu wali abi Dawud an Abi Bakr as-Siddiq marfu'an da'awatul makrubi addu'ar wanda yake cikin bakin ciki Allahumma rahmataka arju ya ubangiji rahamarka nake tsammani fala takilni ila nafsi tarfata ainin kada ka kyale ni a karan kaina koda da kyaftawa ido ne واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت komai nawa ka gyara mini babu abun bautawa da cancanta da dacewa in ba kai ba ga wata addu'a nan maganin bakin ciki ko damuwa ko bacin rai Allahumma rahmataka arju duk wa haddace su wala takilni ila nafsi tarfata ainin واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت الدعاء تبير وله أن أسماء بنت أميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أميس كي النبي أتي من ألا أعلمك كلمات تقولين هن عند الكرب بدن كويا ميكي wasu kalmomi ba da zaki faɗa in kina cikin bakin ciki Allah Allah rabbi la ushriku bihi shay'a shikenan ba wahala sau bakwai سبع مرات الله الله ربي لا أشرك به شيئا da kaji bacin rai da damuwa abu ya kuntace ma ka rasa inda za ka yi Allah Allah Allah rabbi la ushriku bihi shay'a Allah Allah rabbi la ushriku bihi shay'a sau bakwai magani na shida wali amad an ibn mas'ud marfu'an qala ma asaba abdun hammun wala hazanun ko huzunun فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا Allahu akbar hadisin Imam Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda Ibn Mas'ud ya ruwaito duk lokacin da bawa ya shiga damuwa ko bacin rai yace ya Allah ni ne bawanka dan gidan bawanka dan gidan baiwarka makwarkwada ta kaina yana hannunka hukuncinka shike gudana a kaina kuma duk abin da ka hukunta adalci ne a kaina adlun fi ya qada'uk ina roƙonka da duk wani suna wanda yake shine naka wanda ka ambaci kanka da kanka da shi ko ka saukar a cikin littafinka ko ka karantar da wani cikin bayi ka keɓance shi ka karantar da shi ko kuma ka keɓanta ko sunan da ka keɓanta daga kai sai kai ka san shi a ilimin gaibinka ya Allah ka sanya alkur'ani ya zama dausayin zuciyata ya zama shine hasken idona da ganina wa jala'a huzni mai da qur'ani ya zama shine mai warkar da bacin raina da damuwata wa zahaba hammi tafiyar da damuwana duk wanda ya wannan annabi ya ce illa azhaba Allahu hammahu wa huzna face sai Allah ya tafiyar masa da damuwarsa da bacin ransa wa abdalahu wa abdalahu makanahu farahan sai Allah ya canja maka maimakon wannan damuwa sai ya zama farin ciki idan dan Allah a cikin mu akwai wanda baya shiga bacin rai akwai wanda baya shiga damuwa amma mu nawa ne muka haddace wannan addu'a a hisnul muslim ma ka je ka bude ka karanta ma baka da hisnul muslim kaga musun musulmi yana yawo bai da littafin addu'a aljihunsa bai da littafin addu'a a shagonsa bai da littafin addu'a a turakarsa bai da littafin addu'a inda yake sallar dare yaya in ka tashi ka samu lokacin da ake yin addu'a ake roƙon Allah ko da baka haddace baka bude da littafin karanta ba in ka shiga damuwa baka da sunna a gabanka baka da hadisi baka da waɗannan addu'o'i bakin ciki sai karka shine sai ka ji an ce ai ya samu heart attack ka san malam in bala'i yayi bala'i wallahi sai ka saba ci ka juya ka tashi ka zauna ka rasa inda zaka sa ka miƙe ka zauna ka fita nan in ka tuno can bakin ciki in ka tuno nan bacin rai in kana da waɗannan addu'o'in budewa zaka yi kai ta karanta akwai wallahi zaka samu waraka jama'a kuna da wani abin da za ku yi annabi sakayya in banda addu'a magani na bakwai tirmizi daga sa'ad marfu'an dawatu zinnun addu'a zinnun yunusa wa zannuni iz dhahaba mughadiban فظن أن لن نقد- نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهو في بطن الحوت yana cikin cikin kifi annabin Allah ya yi addu'a a cikin cikin kifi wannan addu'a addu'a ce ta maganin bakin ciki da ɓacin rai ah yau akwai bakin ciki da ɓacin rai ka ganka a cikin cikin kifi malam an wullar da kai kun san me ya faru wa inna yunus lamin al-mursalin iz abaqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fakana min al-mudahadin فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالأراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة أو ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستبتهم ألربك البنات ولهم البنون هرزوا قرش أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين هرزوا قرش كسر wato Allah ne tura annabi Yunus ya ce ya je zuwa wajen mutanen Nainawa jama'ar sa kenan Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun malaman tafsir suka ce wa yazidun mutum dubu ɗari har da ƙari yayi wazi yayi wazi yayi wazi suka ki su karba kurin yayi fushi yace Allah zai turo ni in ce mu kuyi kuyi kuyi kuyi kawai yayi fushi yayi fushi ya tafi bakin kogi ya je ya shiga teku ya je ya shiga ruwa ya ce bari ya tafi kawai shi ya ma yi zuciya ya tafi kaga jarrabawa Allah ya sa shi aiki mutanen ba su karba ba ransa ya baci ya kama hanya ya tafi yana zuwa ya tare jirgin ruwa ya shiga ashe an yi overload sai da aka yi tafiya aka yi tafiya aka je tsakiya jirgi ya ki tafiya yana ma nema ya nutse mai jirgin ruwa ya juyo ce jama'a akwai matsala jirgin nan an yi mai lodi yayi yawa ba zai mai da mu inda muka ɗauko kaya ba sannan kuma in mun ci gaba da tafiya zai nutse duk kowa ya halaka don haka wani fa ya sauka aka ce a tsakiyar ruwa ya ce a to kar ku sauka bari mu nutse gaba ɗaya ni dai direba ne shi dai kaga bai zai sauka ba shi direba ne kowa ya ki sauka har da annabi Yunus a ciki malam ka duba jarabawar Allah kun gane kisar kowa ya ki sauka da ƙarshe wasu a cikin suka ce ka kawai ayi ƙuri'a wanda Allah ya kaddara masa kawai shikenan ayi ƙuri'a eh ayi ƙuri'a to ayi ƙuri'a ayi ƙuri'a dole ayi ƙuri'a to a bari jirgi halaka kuma mutum ɗaya ne in an cire shi jirgi zai tafi kai wannan jirgi ya zo da mushkila wallahi mala aka buga ƙuri'a ana bugawa annabi Yunus alaihi salatu wasalam sai Allah ya ƙara masa jarrabawa bayan waccan jarrabawa da mutane sun ƙi karban wa'azinsa sai kuma da aka yi jarrabawa kawai sai daga sunansa sai ga cewa shine zai tsunduma ruwa ya ce ba damuwa sai ya tsunduma ya ce ba komai haka Allah ya kaddara mini ya tsunduma jirgi ya tafi yana tsundumawa ashe babban kifi hut in an ce hut ana nufin katon kifi mai haɗiye babban abu kawai sai ya fada yana fadawa sai kifi ya haɗe shi kuma Allah da iko bai kashe shi ba shine faltakama hulhutu wa huwa mulim ka san me yasa Allah ya ce wa huwa mulim yana abin zargi me yasa Allah ya ce yana abin zargi ma'ana ya baro aikin da Allah ya sa shi Allah ya tura shi ya je wa'azi yayi zuciya Allah baya so a yi zuciya don an karantar da mutane ba su ji ba, kai ta yi. Ka san me annabi Yunus ya yi? Daga nan ya gane cewa yana cikin damuwa, babu damuwa da kifi ya haɗiye shi ga bala'in duhun ruwa, ga duhun cikin kifi. Kai ka iya kwatanta duhun kifi, cikin cikin cikin kifi? Kifi ko zai ci gaba da yawonsa, shi ya ga abinci ai. saboda babban kifi ne annabi Yunus yana ciki yana harka sama a cikin cikin kifin yace kai barin koma ga Allah kawai sai ya tuno Allah sai ya karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin yi ta maimaita wannan la ilaha illa anta babu abun bauta da cancanta da dacewa ya Allah in ba kai ba subhanak tsarki ya tabbata gare ka lalle ina cikin azzalimai da na zalunci kaina Allah ce falaula annahu kana minal musabbihina da ba dan ya kasance cikin masu mana tasbihi da roƙon mu da addu'a ba la labisa fi batnihi sai yayi ta zama a cikin cikin kifin nan ila yawmi ba'thuna har zuwa ranar tashi alkiyama wani abu sai Allah kabarin sa kenan wannan tashin kiyama ka san me ya faru kawai sai Allah ya kaddara kifin nan sai yayi amai kawai ya amayar da shi cikin aman da yayi sai ya fitar da annabi Yunus kaga wannan babban amai ne shine fa nabaznahu bil ara'i wa huwa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun haka wasu malamai suka fassara wasu kuma suka faɗi wani abu ba wannan ba almuhim ashe idan mutum ya shiga jarrabawa me yake kira Allah to shine aka ce wannan addu'ar ta zannuni da ya yi ta a cikin cikin kifi kuma ƙur'ani ya kawo ta, to kai ma duk lokacin da ka shiga damuwa da tashin hankali da bala'i, ka riƙe wuridin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sun cuce ka ne kana neman a karɓa maka hakkinka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wani ne ya maka fin ƙarfi ya ƙwace maka filinka ko shagonka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kwangilarka ne suka riƙe maka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin aljanu ne suka addabe ka a gidanka da kai da yayanka da da kowa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kasuwa ne ta rike ta ki tafiya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tsoron yaki kake yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin barayi ne suka kama ka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yan fashi ne suka shigo maka gida la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin duk bala'in da ka samu kai abin da ake so husnul qasd kyakkyawan niyya da manufa kai da la ilaha illa anta nan zata maka aiki wallahi tunda ta yi wa annabi Yunus aiki yana cikin cikin kifi kai ma zata maka kana tare da ni lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qattu illa ustujiba lahu annabi ya ce duk wani mutum musulmi da ya addu'a da wannan addu'ar in Allah ya soya da sai Allah ya karɓa masa me yasa ba ku koya wa yaran ku a nazari me yasa ba ku koya wa yayan ku a primary babu baya cikin syllabus ba shi waɗancan suka ce a koya musu ba ba shi bane yasa yana cikin asara da za ka yi asara babba ɗanka baya zuwa islamiyya kai ma asara babba baka zuwa makaranta za a ci duniyar a tashi a tafi ba kai ka mutu cikin bacin zai ka mutu cikin bakin ciki bala'i ya same ka ba wani ɗan adam da ya isa maka magani wallahi malam wani ya ce ya je asibiti ba maganin da bai ba likita ya ce kaga malam na gaji mun yi iya abin da za mu iya yi kaji daga ƙarshe shi kansa likitan in ya gama da ce kaga kaje ka yi addu'a yace na dawo gida na kama addu'a kuma yanzu na warke tas na ma fi likitan lafiya ya kama dahir wa fi riwayatin inni la alamu kalimatan la yaquluha makrubun illa faraja Allahu anhu kalimatan kalimat akhi Yunus annabi yace ni na san akwai wata kalma da duk wanda yake cikin karbu yake cikin damuwa bacin rai bakin ciki in dai ya faɗi wannan kalma sai Allah ya yaye mai damuwarsa ita ce kalmar dan uwana Yunusa wani hadisin Nasa'i ya rawaito shi cikin alamar yawm wal laila wali abi dauda addu'a ta tara yace qala li abi umama ala uallimuka annahu sallallahu alaihi wasallam manzal annabi ya ga abi umama ala uallimuka kalaman idan an ta ƙultahu in koya maka zancen da in ka faɗe shi a zahaballahu azza wa jalla hammaka Allah zai tafiya maka da damuwarka wa kaza dai naka kuma ga biyan bashi ina ba su bashi ka ce ga munan ko ba ma ci muna ciki Allah ka biya mana kai da baka ciki ka koma gefe Allah ka biya mana qala qultu bala addu'ar da Allah zai biya maka bashi addu'ar da Allah zai yaye maka bakin ciki ga ta nan kul idza asbahta wa idza amsayta in ka kai yamma ko da safiya ko da yamma kace Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wa a'udhu bika min al-ajazi wal kasali wa a'udhu bika min al-jubuni wal bukhli wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijali yace fa fa'altu na aikata haka fa azhaba Allahu azza wa jalla hammi Allah ya tafiyar mun da damuwata wa qada anni daini kuma Allah ya biya mini bashin da ake bi na duka gaba daya naji shabu Dawud Annabi yace in gari ya waye kai wannan addu'a da yamma Allah ka raba ni da damuwa ka raba ni da bacin rai alhamu wal hazan Allah ka raba ni da gajiyawa da kasala al-ajaz wal kasal Allah ka raba ni da wato tsoro da rowa aljubun wal bukhul Allah kuma ka raba ni da rinjayan bashi a kaina shine galabatid dain Allah ka sa kada mazaje su rinjaye ne a ce a ce an rinjaye ka an kada kai qahrur rijal yace nayi haka sai gashi Allah ya tafi mun da bakin ciki na biya mun bashi na wali abi dauda addu'a ta 11 man lazima al-istighfara duk wanda ya lazimci istighfari astaghfirullah astaghfirullah ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib duk wanda ya lazimci istighfari Allah sai ya yaye masa duk wani damuwa sai ya bashi budi duk wani kunci sai ya bashi mafita kuma Allah zai azurta ta inda baya tsammani wa fi sunani alaikum bil jihad a cikin sunan ku yi jihadi fa innahu babun min abwabil jannati kofa ne daga cikin kofofin aljanna jihadi yarfa'u Allah bihi anin nufusil hamma wal ghamma ya Allah saboda dalilin jihadi Allah yakan tafiyar da damuwa da bacin rai da bakin ciki wa fil musnad annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza ahazzabahu amrun fazi'a ila salah in abu ya damu annabi kamar yadda yazo a cikin musnad Imam Ahmad kawai annabi sai ya rinkaya ya kama yin sallah an ambato addu'a ta goma sha biyu daga Ibn Abbas marfu'an man kasurat humumuhu wa ghumumuhu duk wanda damuwarsa da bacin rai da bakin ciki yayi yawa a rayuwa falyaksir min qawli la hawla wala quwwata illa billah ya yawaita fadin la hawla wala quwwata illa billah wa fi sahihaini annaha kanzun min kunuzil janna la hawla wala quwwata wani taska ne daga cikin sokin gidan aljanna ibn al-qayyim a ƙarshe yace wa fi hadhihi وهذه الأدوية تتضمن 15 نوعا من الدواء kaga wannan addu'o'i da aka gaya mana akwai magunguna guda 15 fa illam taqu ala ko taqu ala izhab alhammi wal ghammi wal hazn fa huwa da'un qad istahkama wa tamakkanat asbabuhu wa yahtaju ila istibrag kulli istibrag kulli koda be basu maganin tafiyar da bakin ciki da bacin rai da damuwa ba to lalle magani ne cikakken magani istahkama don ku annabi ne ya faɗa kuma duk sababban sa tamakkana sun makkanu kuma yana buƙatar a bashi lokaci na farko tauhidul rububiyya duk a ciki akwai na biyu tauhidul uluhiyya duk a cikin addu'o'in nan akwai na uku tauhidul ilmi duk a cikin addu'o'in nan akwai na hudu tanzihur rabbi ta'ala tsarkake Allah an an yazlima abdahu Allah baya cutan bawa aw ya akhuda hu bila sababin min al abdi yujibu zalika Allah ya waye kama bawa ba tare da shine yaje sabbabo ba Allah baya yin haka abu na biyar i'tiraful abdi annahu huwa zalim bawa yayi itirafi shine azzalimin kansa abu na shida at tawassul bi bi habbil ashya'i ila Allah yin tawassuli da mafi soyuwar abubuwa zuwa ga Allah shine asma'uhu wa sifatuhu sunan nakin Allah da sifofinsa wa min ajma'iha li ma'anil asma'i was sifati mafi gamammun wato sunan nakin Allah da suka hade ma'anonin sunonin Allah da sifofi shine ya hayyu ya qayyum al hayyul qayyum al hayyul qayyum wannan babban suna ne ya hade du sunan nakin Allah asabi'u na bakwai al isti'anatu bihi wahda an nemi taimakon Allah shi shi kadai asaminu iqrarul abdi lahu birraja'i bawa ya tabbatar wa Allah shi kaɗai ake tsammani a wajensa, attasi'u na tara, taƙiƙu tawakkuli alaihi wa tawfidu ilaihi, tabbatar da tawakkali da mika al'amari zuwa ga Allah wal i'tirafi lahu da furci da compensing da tabbatarwa zuwa ga Allah bi annahu bi anna nasiyatahu fi yadihi makwarkwadar bawa nan ga dama wa annahu madin fihi hukmu bawa ya yadda hukuncin Allah yana gudana a kansa adlun fihi qada'u kuma duk abin da Allah ya hukunta akan bawa adalci ya masa al'ashiru na goma an yarta a qalbuhu fi riyadil qur'an zuciyar bawa tana kiwo yarta a cikin dausayin alqur'ani wa yaj'aluhu li qalbihi karrabi'i lil hayawani kamar damana ne ga dabbobi suna kiwo suna jin daɗi haka bawa yake morewa in ya shiga alqur'ani wa an yastadi'a bihi fi dhulumati shubuhati wa shahawat da alqur'ani bawa yake haskakawa a cikin duhun sha'awa da kuma ainihin wato shubuhohi wa an yatasalla bihi an kulli fa'id yana rarrashin kansa da alqur'ani akan dukkan abin da ya kubuce masa na damuwa wani abu ya kubuce mai ko ya asara wa ya ta'azza bihi an kulli musiba da alqur'ani ne bawa yake yi wa kansa ta'ziya akan dukkan wata masifa wa yastashfi wa yastashfi bihi min adwa'i sadrihi da alqur'ani ake neman magani daga dukkan ciwuka na kirji fa yakuna jala'a huznihi alqur'ani ya zama mai yaye bacin rai wa shifa'a hammihi wa ghammihi kuma shine waraka na bakin ciki da damuwa alhadi ashara na goma sha ɗaya al-istighfaru an nuna mana falalar istighfari abu na sha biyu at-taubatu an nuna mana falalar tuba abu na sha uku an nuna mana al-jihad falalar jihadi ar-rabi ashara as-sala an nuna mana falalar yin sallah al-khamis ashara an nuna mana al-bara'atu min al-hawli wal quwwati wa tafwidha ila Allah mutum ya barranta bai da ƙarfi bai da dabara in ba ya mika zuwa ga Allah shi shi kadai ba yanzu wannan chemist din ya cika chemist to Allah ya ƙara mana imani Allah ya sa mana son annabi sallallahu alaihi wa sallama bari mu taka birki a nan don tuntunin lokaci yayi sati mai zuwa za mu tafi insha Allahu menene maganin da annabi ya mana maganin firgita da rashin bacci hammu wato ilajul faza'i wal araki firgici da rashin bacci wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh